أحسن الله يبارك فيك أحسن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد إن أوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da azumi yau hudu ga watan ramadana shekara ta 1444 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ya yi daidai da 26 watan uku shekara ta 2023 ta miladiya yau za mu fara karatunmu daga aya na 45 na cikin suratu ali imrana bismillah صدق الله العظيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين هل ينزد أبنجي تبارك وتعالى yana wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana karfafa shi da hujjoji wanda zai gaya wa wannan ba wadda tawagan najiran wanda sun zo suna husuma da shi suna jayayya da shi akan lamarin sayidina isa alaihi salam to sai ubangiji yana cewa izqalatil mala'ikatu a lokacin da mala'iku sun gaya wa maryamu maman isa alaihi salam kenan inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu lalle Allah yana miki albishir da wata kalma daga gare shi wannan kalma ita ce sayidina Isa alaihi salam wasu mutane wasu malamai kuma sun ce kalman nan ana nufi da ita kalman kun wato Allah yana miki bishara da wata kalma kun idan ya ce kun sai ki samu ɗa a cikinki ba tare da namiji ba to yubashshiruki bi kalimatin minhu wata kalma ne daga gare shi wato shine sayyidina alaihi isa alaihi salam ismuhu almasihu isa ibn maryam sunan shi almasihu isa dan maryam wato ana kiransa almasihu malamai sun ce kalman almasihu tana kunsan abu uku na farko shine daga cikinsa yawaita siyaha wato tafiya a fadin ƙasa mutum don ya duba wato ikon Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma hausa suna cewa yawon bude kai yawon bude ido wato malamai ma suna da irin siyahar su ba yawon bude ido ba kuma amma yawo ne na sanin hikiman Allah a cikin halitta wasu kuma sun ce ana nufin almasihu da shafa daga masih shafa wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya albarkaci hannun sayyidina isa alaihi salam duk abinda hannun sayyidina isa alaihi salam ta shafe shi za ta albarkace shi idan mara lafiya ne za ta warkar da shi idan makafo ne zai dawo yana gani idan dai hannun dai tana da albarka duk abinda ta taba za ta albarkace shi wasu kuma sun ce a almasihu domin kafansa yanzu kafan mutane zaka ga tana da yatsu biyar wannan ya wuce wannan so shi sayyidina isa wannan kafan shiga baki daya sun yi daidai babu yatsa daya da yafi daya tsayi don haka to an ce kalma biyun nan ta kunshi abu uku na amma mafi gaskiya wato na albarkan nan shine malamai suke fi aiki da shi hannun shi akwai albarka a cikinta almasihu dan maryam kuma an nasabta shi ga maryam domin shi ba shi da uba kuduran Allah ne tabaraka wa ta'ala da ikonsa ne sai ya hura a cikinta ta same shi ba shi da uba to nisban shi ta zama ga uwarsa kaga amma wani mutum daban laifi ne a nasabta shi wa uwa ba wai laifi ne na cancan ba domin ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa a suratul ahzab ud'uuhum li'aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din idan ka san baban shi sai ka kira shi da sunan babansa idan baka san sunan babansa kuma dan uwana musulmi ta wadatar amma shi sayyidina Isa yabo a wajen shi da girmamawa ka kira shi almasihu Isa ibn Maryama don haka Allah ya yarda mishi na'am wajihan fid dunya wal akhirah wato mai alfarma mai girma mai daraja a duniya anan Allah ya albarkace shi ya bashi alfarma ya bashi daraja anan duniya sa'annan a lahira kuma Allah ya bashi daukaka wadda da daraja wanda zai ceto ceto Allah ya bashi daraja na ceto a can lahira na'am fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin sa'annan kuma daga cikin makusanta managarta annabawa salihai yana cikin su wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla daga cikin mu'jizozi da ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wa sayyidina Isa wato yana magana akan gunya wato akan shimfuda na jari shimfudan sa ta jariri anan yana magana lokacin da mamarsa ta haife shi ta zo da shi a hannu sai yan uwan wato sauran malamin lokacin sai ahbar na lokacin sun zo sun kewaye da ita sun ce mata ai ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya zaki aikata irin wannan aiki alhali kuwa mamarki an santa da adalci da nagarta da sauransu eh mamarki kuma gata nan ba fasika bace wa ma kanat ummuki baghiya zaki je ki aikata irin wannan aikin nan ya maryamu sai maryam mai tai fa asharat ilaihi sai ta nuna dan da hannunta daman can an ce ta yi azumi ta rufe baki inni nazartu lirrahmani sawan fa asharat ilai da ta nuna shi sai sun ce mata kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ya zamu ya zamu yi magana da wanda yana gunya yana cikin shimfuda yana nan jariri ya zamu yi magana da shi nan ko sayyidina isa ya bude baki yace qala inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya wannan kalma ita ce wanda ba a same ta a duk littattafai injili na yanzu ba sun cire ta faɗin saƙala inni abdullahi don su ba haka ne tunaninsu ba shi mene a wajensu ubangiji ne Allah ne amma farkon kalma da sa'id na isa ya buɗe baki ya faɗa inni abdullahi to kaga sa'id na isa daga cin mu'jizozinsa yana magana yana nan jariri sa'an nan wa kahla alkuhula kuma kahla shekara daga shekara talatin zuwa arba'in shine sinnul kuhula me ake cewa da hausa kahal din nan kuruciya ko kahal a to dai daga shekara talatin zuwa shekara arba'in shi ne kuhula matashi yawwa ya kai shekara ya zama matashi kenan shekara talatin zuwa arba'in to a lokacin ma domin sayidina isa alaihi salam an ce ya allah ya ɗaga shi bai kai shekara arba'in ba a duniya daga shekara 32 zuwa shekara 38 an ce nan ne aka daga shi to daga cikin mu'jizozin sayyidina Isa alaihi salam shine magana a lokacin da yana karami kuma magana lokacin da ya girma duka amma sauran mutane ko ba sa magana sai idan sun kai shekara 1 biyu ko uku haka nan za su fara magana na'am sa'annan kuma yana cikin bayin Allah salihai annabawa sosai to da bayan an yi mata mala'ika jibril alaihi salam ya yi mata bishara kuma abun ta ga zai tabbata sai ta ce ba da kwakwanto ba amma wato tana so tana neman hujja ne daga wurin ubangiji ya bata don ta karfafa ta samu hujja da ita amma ba wai ita tana tambayan shakka bane an ce matar sayyidina ibrahim tambayan ta tambayan shakka amma tambayan sayyidina maryam ba tambayan shakka bace tace qalat rabbi tace ya ubangiji na yaya zai kasance mini da alhali kuwa babu wani mutum daga cikin bani adama ya taba ni ko ya kusance ni alhali kuwa a wata aya tana cewa ma kuntu baghiya ko wa ma kuntu baghiya alhali kuma ban kasance fasika ba wanda naje in yi lalaci sa'annan in same shi ya ya zan sami wannan da sai ubangiji tabaraka wa ta'ala yace qala kazalika allah qala kazaliki kazaliki allah yakhluqu ma yasha hakan nan al'amari yake ubangiji tabaraka wa ta'ala yana halitta wanda yake so yadda yake so kuma a yanayi da iri wanda shi yake so tabaraka wa ta'ala idza qada amran idan ya hukunta abu a ilimin sa ko wani lamari ubangiji ya hukunta a lamarinsa sai ya ce mishi kun ka kasance wannan lamarin zai kasance babu shakka a cikinsa to hakan nan sa'idna isa alaihi salam babu uba allah ya yi shi allah ya hura ce a cikin cikinta sai ta same shi kuma ta haife shi ba tare da uba ba na'am haka ne lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala babu abun da zai gajiyar da shi hakan nan ya halicci isa don in kaga bambanci tsakanin qissan sayyidina yahya alaihi salam yace yaf'alu kala kazalika allah yaf'alu ma yasha a qissan sayyidina yahnu wannan isa alaihi salam kuma yace kala kazalika allah yakhluqu ma yasha domin allah babu abun da yake gajiyar da shi na sayyidina yahya ba abun ba abu bane mustahili abun mamaki ne kawai amma ba abu bane mustahili dan mutum ya tsufa ya kai wani shekara bare haifo ba ba abu bane wanda baya aukuwa kawai sai dai abun mamaki ne amma na Isa kusan ma hankula ba za su taba daukan shi ba mutum ne ba tare da uba ba kawai za a haife shi shine anan yace qala kazalikillahu yakhluqu ma yasha hakan nan Allah babu abun da zai gajiyar da shi abun da yake so zai halicce shi ta hanyar da ya ga dama ta hanyar da ya so ba lalle ba ne sai da uba ya halicci sai na adam ba uwa ba uba sai da hawa alaihi salam an halicce ta ba uwa da uba amma sayyidina isa kuma an halicce shi uwa kuma babu uba daga cikin mu'jizojin da ubangiji tabaraka wata'ala zai yi wannan danki wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata Allah zai sanar da shi rubutu alkitaba anan rubutu ne ba wai littafi ba wa yu'allimuhu alkitaba Allah zai sanar da shi rubutu wal hikmata da hikima kuma wat taurata wal injil sa'annan Allah zai sanar da shi ilimin taurata da sayyidina Musa alaihi salam yazo da shi sa'annan kuma zai bashi ilimin injila da aka saukan mishi gabaki daya yana da uso ya tattara su na'am wa rasulan ila bani isra'ila har har ila yau ubangiji zai sanya shi kuma zai sanya shi manzo ne zuwa ga bani isra'ila wa rasulan ila bani isra'ila to idan an aike shi a lokacin ga abun da kuma zai gaya wa bani isra'ila idan ubangiji ya aike shi sai ya ce musu me anni qad ji'tukum bibayyinatin biayatin min rabbikum lalle haqiqa nazo muku da wata aya daga wurin ubangijinku anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu ta'iran wa yakunu tayran bi iznillah ni zan surantar da zan dauki laka tabo zan surantar da wani abu daga laka kaman tsuntsu zan hura a cikin shi sai ya tashi da ikon Allah ya zama tsuntsu da ikon Allah tabaraka wa ta'ala wato mu'jiza ne daga mu'jizozin sayyidina Isa alaihi salam zai dauki laka sai ya surantar da wani abu kaman tsuntsu haka sai ya dauka da bakin shi ya hura a cikin shi in yana hurawa sai ubangiji tabaraka wa ta'ala da izininsa da ikonsa sai ya sa wannan tabon nan ya zama tsuntsu ne na gaske ya tashi amma tashin da zai yi an ce idon sayidina isa alaihi salam in yana kan shi yana tashi tsuntsu in ya daga ido daga kan shi kuma sai ya faɗi wato daga cikin mu'jizan sayyidina Isa alaihi salam na'am akhluqu lakum min at-tin ka hayti at-tayri bi iz fa anfuqu fihi fayakunu ta'iran bi iznillah wa ubri'u al-akmaha wa ubri'u al-akmaha sa'annan kuma ina warkar da wanda aka haife shi makafo makafo ma zan warkar da shi amma wanda aka haife shi makafo daman zai yi wahala a ce idon shi su budu daga baya abu ne wanda ya gaji yadda kitoci tun zamanin da har izuwa yanzu wanda ya zo nan an haife shi makafo to zai yi wahala a buɗe idon shi to wannan mu'jiza ne na sayyidina Isa alaihi salam in ya ɗau hannu ya shafa mishi a fiska sai idanuwan su buɗu nan kaga wa ubri'ul akmaha wal abrasa sa'annan kuma ina warkar da mai albarasi albarasi kuma ni ban san sunan shi da Hausa ba wani na da maya dibiya to ne shi dai cuta ne wanda yana samun fatan bani adam eh da biya ko mele ba yawwa melen nan ta shahara a nan kasan maiduguri ma na to melen nan wannan cuta ne yana samun fata sai kaga fatan mutum tana juyewa tana zama fari sol kamar an kona da wuta wannan har yanzu har zuwa yau ba shi da magani maganin da aka samu kawai za a iya a tsayar da shi waje ɗaya barai yaɗo ba a jiki amma ba a samu maganin da zai wakar da shi zai mayar da fata kamar launin ta na da ba babu shi to wannan Allah ya ba sa'idna Isa alaihi salam mu'jiza yana warkar da wannan a wata aya kuma yana warkar da kutara ma cutan kuturci ma yana warkar da shi babu wata cuta wadda ubangiji ya yi ta a doron ƙasa wadda sa'idna Isa alaihi salam baya iya warkar da ita ba a yi ta ba babu babba wanda ya wuce wannan sai yana ce musu aubriyu lakum hawlabasa yace musu wa uhyil mauta bi iznillah ina rayar da mamata ma da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala ai karshen magana kenan eh kaga abu ne fa wanda bashi da magani idan an ce mutuwa sunanta mutuwa ne ba a canza ta da wani abu ka tafi ka tafi kenan amma a nan Allah ya ba shi mu'jiza wato kai mace mutum ya mutu sai na isa zai iya taba shi ya tashi rayar da shi to za ka iya ka tambaya ka ce ai ya faru wa sa'idna musa alaihi salam ma lokacin da an ɗauki wannan saniyan nan an yanka an ɗauki kafanta an bugi wani mamaci ya tashi to wancan rayarwa ita ma ta mu'jiza ne amma ta a cire gaskiya a cire gaskiya a nun mamaci in bai tashi ba lalle babu wannan gaskiyar nan ba za ta fita ba don haka aka yi wannan amma sayyidina isa babu wani dalili wannan mamaci ne don ya kafa hujja zai taba shi kuma ya tashi wa uhyil mauta wannan ma yake bi iznillahi da izinin Allah ina wannan ayyuka inna fi zalika lalle a cikin na'am na'am wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum sa'annan zan ba ku labari na abunda kuka ci a gidajenku in mutun yazo wa sayyidina Isa alaihi salam zai iya ce mishi wane yanzu ga irin abunda ka ci amma nashi fa na sayyidina Isa ba ba maita ba ne irin wadda ake faɗanta yanzu ba na sayidina isa alaihi salam mu'jiza ce zai iya kada zuwa ce wani bikun bi mata kuluna wa matar da khiruna fi biyutikun zan gaya muku abun da kuka ci da kuma abun da kuka tana da kuka tara kun bari a gida don gobe za ku ci shi duk zan iya gaya muku ga abun da kuka ci iri kaza ga abun da kuka tana da a gida ma kuma iri kaza wa matar da khiruna fi biyutikun inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin mu'minin lalle da akwai wata aya a cikin wannan abun da na zo muku da shi nan gabaki daya idan kun kasance mu'minai ne masu karban hujjojin ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am na'am wa musaddiqan lima bayna yadayya sa'annan kuma ina mai gaskatawa ne da abun da yazo a gabani na na taureta kenan na littafin taureta wato nazo ban zo kawai don zan rushe duk abin da ya zo a cikin taureta ba a na zo ina mai gaskata ne duk abin da ubangiji ya aiki musa da shi sai dai na zo da ƙari ɗan kaɗan shi ne wali uhilla lakum ba'dhan lazi hurrima alaikum na zo ne kuma zan halalta muku wani abu da wannan zan halalta muku wato wani sace sha sashe ne ko wani abu ɗan kaɗan daga cikin abin da ubangiji ya haramta muku idan mun duba nan suratu suratul nisa ko suratul ari ce ma fa bi zulmin min allazina hadu alqiddam fila yuhibbu di wa qawlihim fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum kaga yahuda an haramta musu wasu abubuwa dai wanda ubangiji ya haramta musu a can suratul an'am kuma yake wa alal ladzina hadu harramna kullazi zufur wa min albaqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw makhtalata bi'azm wa'annan abubuwan da aka haramta musu to sa'idna isa da yazo kuma yace wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum nazo in halalta muku wasu abubuwan da aka haramta muku wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku na'am na zo muku kuma da wata aya daga wurin ubangijinku tabaraka wa ta'ala shi ne ku ji tsoron Allah kuma ku bi ni to gaskiyar lamari ni fa ba ubangiji ba ne ni kuma ba yaron Allah ba ne ni kuma ba salisu salasa ba ne lalle ni fa bawan Allah ne Allah wannan ni da ku duka bayin shi ne inna Allah rabbi lalle Allah ubangiji na ne kuma ubangijin ku ne ku bauta mishi fa'buduhu kamar yadda ni ma nake bauta mishi wato shi sayyidina Ali ya barrantu daga abubuwan da suke faɗa su bautawa Allah shi ma bawansa ne na'am wannan abun da na gaya muku shi ne tafarki madaidaici in kuna so ku kubuta ranar kiyama ku bi shi wato ku bauta wa Allah to da isa alaihi salam ya yawaita musu sun ga lamarin shi kuma yana bunƙasa sun ga mutane sun fara binsa da sauransu sai sun fara kulle-kullensu sai sa'idna isa ya gane cewa wa'yannan fa sun nace a cikin kafircin nan kuma hanyar batan nan babarinsa ne za su yi ba don haka sai ya ce falamma a hassa isa a lokacin da isa ya gane ko ya ji ya gane wato wa'yannan mutu a hassa min humul kufra falamma hassa isa minhumul kufra a lokacin da isa ya gane wa'annan mutanen nan babarin kafircin nan za su yi ba suna nan dindindin a cikin kafirci ya ce ƙala man ansariya ilallah ya tara su a wani ɗaki suna zaune sai ya ce musu man ansariya ilallah su waye ne mataimakana izuwa ga Allah ai su waye ne mataimakana a cikin hanyar mu na da'awa izuwa kira ga Allah tabaraka wa ta'ala su waye ne a cikin ku to ƙalal hawariyuna sai hawariyawa wasu mutane daga mabiyansa masu masu ibada su sun ce ƙalal hawariyuna nahnu ansarullahi mu masu nasaran ubangiji tabaraka wa ta'ala ne wato anan abin da ake nufi da shi anan ba wai Allah baya bukatar nasaran kowa amma su za su tsaya tare da sa'idna Musa alaihissalam su yi da'awa in wani abu zai same shi kuma za su kare su tsaya tare da shi shi ne nufin sunam na sa'idna Isa alaihissalam na'am nahnu ansa to lalle ka sani ya isa mu muna tare da kai mu za mu tsaya tare da kai a hanyar Allah nan mu kuma mun yi imani da Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun kuma ka shaida mu mun sallama lamarin mu gare ka mu musulmai ne wa ubangiji tabaraka wa ta'ala rabbana amanna ya ubangijinmu mun yi imani da abin da ka saukar bima anzalta wattaba'na ar-rasula kuma mun bi manzanka wanda ka aika shi wato sayyidina Isa alaihi salam wasu kuma sun ce a'a wayannan mabiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne suna faɗan haka amma babu laifi idan an faɗa don dukansu suna faɗin hakan nan na'am washhad bi anna faktubna ma'ash shahidin ya Allah mun yi imani da ban da ka saukar kuma mun yi imani da manzanka ka faktubna ma'ash shahidin ka rubuta mu tare da masu yin shaida malamin tafsiri sun ce masu yin shaida al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wanda za su yi shaida wa al'ummu kamar yin riwaya tana nan a cikin bukhari da muslim duka hadisin nan wato za su shaida wa duka al'ummu lokacin da kowa yana shiru lokacin da sayyidina isa zai ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tambaye shi shin ka isar da sako zai ce ya ubangiji na isar sai a tambayi al'ummansa ka isar za ce kai ba mu taɓa ganinsa ba bai gaya mana komi ba mu taba ganinsa ba to nan ubangiji sai ya ce a tambi al'umma za a tambi sayyidina nuhun waye ne shaidanka sai ya ce al'umman sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne shaida na na isar da wannan sakon sai ubangiji ya tambi al'umman muhammadu su kuma su shaida anan faktubna ma'ash shahidin idan mutanen sayyidina isa mutum mutanen sayyidina mutane alhawariyun ne idan su ne wannan zancen nasu to su ne sun ce ya ubangiji mun yi imani da abin da ka saukar mun yi imani da manzanka sa'annan ka sanya mu tare da masu shaida wato su ne al'umman sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wasallam a nan bayan haka sai ubangiji yake cewa wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin da abun nan da kafircin sunnan yayi tsanani nan sai kafiran nan baki daya sun hada baki sun taru sun ce kun ga wannan bawan Allah nan idan mun bar shi zai bata mana lamari me ya kamata mu yi da shi idan mun kashe shi haka kuma za a iya a gurbanar da mu a gaban sarki kuma ya zama mana matsala yanzu abinda za a yi za mu taru ne mu je mu hada shi da sarkin sai sun taru manya-manyan su da sun taru sun je sun samu sarkin zamanin nan sun ce mishi ai ga wani mutum ya bayyana wannan mutumin nan farkon abin da yake yi wato suna cewa wani mutum ne ya bayyana yana sa wato ya subduhum ko rajulan yudhillun nasa yana batar da mutane mutum ne ya bayyana yana batar da mutane yana ce musu abin da suke cikin shi na ibada ko biyayyen da suke maka ba daidai ba ne wannan abu na farko kenan na biyu kuma yana sa su bujire maka kai sarki da kanka wannan mutumin ne yana sa su bujire maka na uku kuma daga cikin ayyukansa yana raba ɗa da ubansa sa'annan daga hudu na hudunsa kuma sa'annan yana hurawa mabiyanka kai yana sa su bujire su ma na uku na hudu shine wato yana yin na hudu na ƙarshe shine wannan mutumin nan bashi da uba ma uwarsa ma mazinaciya ce wal iyazu billahi afaha Allahu mimma yaqulun suna ce uwarsa ma ga sifanta sai sun ziga wannan sarkin nan da sun ziga shi sai sarkin nan ya tara jama'a ya ce to abinda za a yi a je a kama shi a kashe shi a sa shi a salaba shi salib wannan kuma ban sani a yi cross da shi eh a rataya shi amma ratayawa din ai ba sai taslib ba rataya a hausaye ai ko riganka ka cire ka rataya bara a ce min salif eh eh na eh so sai na yace a bankade shi a siyan shi a moto a sallaba shi a sifa wanda yanzu cross na kafiran nan suna amfani da shi a rataya shi a buɗe hannun shi a sa musu kusa a sa mishi ƙaya a kai wato haka ne abinda ake nufi da shi faslo buhuɗi ce ya ce sai sarkin ne ya ce aje a yi mishi wannan aikin nan sai sun taru da sun taru to sayid na isa alaihissalam kuma shi manzo ne na ubangiji dole ubangiji zai mishi wahayi ya sanar da shi take-take da makirci da suka yi alhali waɗanda suka yi wannan abun akwai ɗaya daga cikin manya-manyan da suke tare da shi shi ma yana cikinsu sai sayidina isa alaihi salam ya tara su a ɗaki ɗaya suna zaune sai sayidina isa za su zo su ci abin shi shi riwayoyi da yawa ne akwai riwaya da ta zo a cikin injil akwai riwaya da ta zo shi a cikin isra'iliyat da ya riwaya mafi inganci shi ne ya tara su ya ce musu ni ne an kawo abinci ya ce bara a ci abinci ba ni ne zan wanke muku hannayenku kowaye wanda bare saka hannu a cikin abincin nan ba ni ne zan wanke mishi hannu in ya wanke hannunsu nan wato hikman shi duk wanda in ana cin abinci hannunsa ya taɓa yatsun sayidina isa alaihi salam to wannan shi ne wanda zai je ya yi cune ya ci amanan sayidina isa alaihi salam a cikinsu sai an kawo abinci an zauna wannan ƙissa ɗaya ƙissa ta biyu kuma sun zo sun zauna da hawariyin dinnan gabaki daya sai sayyidina Isa alaihi salam yace musu waye ne wato zai iya tsayuwa zai iya tsayuwa da ni wato ya kare ni zai mutu amma ranan kiyama ni ta ni zai zo ya same ni da shi zamu shiga aljanna tare a nan sai an ce akwai wani yaro ne saurayi karami a cikinsu ya tashi ya ce ni ne ya ce ka zauna na biyu ya tambaya ya ce ni ne na uku ya tambaya ya ce ni ne ya ce mishi to shi kenan a cikin riwa bambanci tsakanin riwaya ta farko da riwaya ta biyu riwaya ta farko shine wanda ya cune din nan Allah zai ɗauki sifan Sa'idna Isa ya ɗaura mishi lokacin da za a zo a nemi Sa'idna Isa to cunin da ya yi ɗin nan wanda ya cune shi za a kama shi a kashe shi a maimakon Sa'idna Isa alaihi salam riwaya na biyu kuma a wannan wanda aka ɗauke shi aka shi daga cikin hawariyi ne salihi ne amma ya tari arado ne wato ya tari wannan ya ɗauka ne a kan shi domin ya samu gidan aljanna ya kare kamar yadda sayidina azubair ya yi da kuma kamar yadda sayidina isa sayidina ali alaihi salam ya yi lokacin da manzan allah ya ce mishi ka kwanta a shimfiɗina kafirai sun shirya za su zo su kashe manzan allah sallallahu alaihi wasallam to hakan nan hawariyin to a takaice dai riwayoyin suna da yawa amma lamarin gaskiya shine wanda aka zo sarkin ya tura sun zo sun shiga ɗakin nan amma wanda suka samu ba sayidina isa ba kamanni ne da sayidina isa an ɗauke shi an kashe shi an rataye shi an yi duk abin da ya kama kamata su yi da shi yadda wanda shi sarkin ya gaya musu su yi masa wannan shi ne kissa nan ubangiji yana cewa wa makaro wa makarallah sun yi makirkinsu sai Allah kuma ya yi sakayya da irin makirkinsa irin da makircin da ya wuce irin nasu Allah ya musa kayya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin lalle Allah ne mai iya sakamako makirci irin na sakamako wa makirai Allah ne yafi kowa sakamako irin na wa makirai ko sakamakon makirci domin abin da ya sa muna ɗan jajja baya domin Allah bai kamata a sifanta shi da sifa ta makirci ba domin Ubangiji ta baraka wata ala ya barrantu ba shi da wani abu kamar na mutane to dole za mu shiga nan mu fita sakayya wadda ta fi ƙarfin makircin da suka yi wa annabawansa da kuma bayinsa salihai wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin na'am iz qala Allah ya Isa a lokacin da ubangiji tabarak Allah Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa Isa alaihi salam inni mutawaffika lalle ni zan zan zan zan mutar da kai wato nan wafati malamai sun yi tafsirin tafsiri da yawa wasu sun ce wafa da ake nufi anan bacci ne a can ubangiji yana ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma kaga an yi mata wafati kuma an sake ta za ta tashi washe gari sai ta yi wani rayuwa zuwa wani lokaci to wannan sun fassara ta da irin wannan wasu kuma sun ce la kamar abdullahi ibn abbas yake cewa ayan nan akwai taqdim da ta'khir a cikin ta wannan kuma abu ne sananne a cikin yaren larabci daman taqdimi shine iz qala allah ya isa inni rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru summa mutawaffika daga baya wannan kuma fassara daya to duka biyu gaskiya ne domin isa tun da dai Allah ya ce a can sura ya ce ba a kashe shi ba a nan to ba a kashe shi ba ne da gaske an yi mishi wafati wadda Allah ya santa irin ta bacci a ɗauke shi a ɗaga shi sama in ni mutawaffika lalle ni zan yi maka wafati wa rafi'uka ilayya sa'an nan kuma zan ɗaga ka gare ni wa mutahhiruka min allazina kafaru sa'an nan zan tsarkaka ka daga waɗanda suka kafirta wa ja'ilul ladzina tabauka sa'annan zan sanya mabiyanka fawqal ladzina kafaru bisa waɗanda suka kafirce ila yawmil kiyama har zuwa ranar kiyama an ce Allah ya jarrabci waɗanda suka kafirce wanda sun kakkashe mutanen sayyidina Isa Allah ya kakkashe Allah ya jarrabe su da azaba iri iri duk wani sarki da ya zo sai ya kakkashe su ya ɗauki dukiyoyinsu kuma ya ɗauki matayensu ga baki ɗaya sun shiga cikin wahala har sun ƙare ga baki ɗayansu wato shi ne jarrabar da ubangiji ya yi musu a nan duniya fi duniya wal akhira a can lahira kuma daman akwai abin da yake jiran su babba domin sun ƙaryata wani ɗaya daga manzo ne daga manzannin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma lahum min nasirin sa'annan ba su da matai na to inna zan sanya mabiyanka aka bisa waɗanda suka kafirta sa'annan makomanku da kai da su ga baki da'i zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ilayya marji'ukum gare ni fa ahkumu bainakum zan yi hukunci tsakaninku mai gaskiya ayi mishi adalci mara gaskiya kuma ayi masa hukunci wannan zuwa gare ni fi ma kuntum fihi takhtalifun a cikin abun da kuka yi sabani a cikin sa wato sabani ya shiga tsaka abinda kuka yi sabani a cikinsa na lamarin sayidina isa alaihi salam wato zan yi hukunci a tsakaninku gobe a ranar kiyama na'am hukunci na wanda zan yi tsakanin ku shine fa ammal lazina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa u'azzibuhum azaban shadida lalle zan azabtar da su azaba mai tsanani na'am fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira wa ma lahum min nasirin sa'annan ba su da wasu mataimaka gobe ranan kiyama babu wanda zai taimaka musu na'am amma waɗanda suka yi imani sa'annan suka aikata ayyuka na gari kawawan ayyuka fayuwafihimu ujurahum wa fanwafihimu ujurahum fayuwafihimu ujurahum wato Allah zai cika musu ladansu kowa za a bashi ladan shi na imanin da yayi da na ayyuka kawawa da yayi baki daya za a bashi wannan ladan bara a rage mishi komi ba wallahu la yuhibbu zalimin lalle can daman Allah baya son azzalumai wato a guji zalunci zalunci ba shi da kyau a cikin rayuwa zalunci kuwa yana nan kala-kala iri-iri da yawa duka gabaki daya idan mutum ya sami kanshi a daya cikinsu ya sani fa Allah kuma baya son azzalimai na'am wannan wato abubuwan da aka gaya maka aka bayyana maka gabaki daya natluhu alayka muna karanta gare ka muna karanta maka na daga cikin ayoyi wazikril hakim da kuma qur'ani wato azzikrul hakim anan qur'ani ne ake nufi da shi na'am to bayan sun yi jayayyan nan a cikin wannan abubuwan sunan sai sun yi tambaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gashi nan kai ma baka bar mu ba kana ta fada tun dazu kace Isa shi ba dan Allah ba Isa bashi da to waye ne ubansa ka gaya mana tunda dai dama suna cikin husuma dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya mana shi Isan waye ne sai Allah sai manzon Allah kuma bai ba su amsa ba wannan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya guda biyu daga cikin shugabanninsu shugabannin nasaran najiran da suka zo ya gaya musu sai ya ce musu sai ubangiji ya sai manzon Allah ya shiru da sun yi mishi wannan tambaya a daidai faɗin Huzaifa da Ubaida Abu Ubaida ibn al-Jarrah sai manzon Allah ya yi shiru da ya shiru daman komi manzon Allah baya faɗan magana innaka ha manzon Allah daman wahayi ake na ma'oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha da sun yi mishi wannan tambayan sai yayi shiru ya zauna sai Allah ya saukar da ayan nan inna masala isa inda Allah ka masali adama khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun ka gaya musu misalin sayyidina isa alaihi salam inna lalle misalin sayyidina isa alaihi salam kaman sayyidina kaman misalin sayyidina adamu alaihi salam ne sayyidina adamu alaihi salam Allah ya halicce shi da hannayen shi daga laka daga tabo nan daga tirbaya ya halicce shi kuma ya busa mishi rai hakan nan kuma sayyidina Isa alaihi salam Allah ya halicce shi ba tare da uba ba ba tare da uba ba ya halicce shi kawai an busa mi an busa rai an busa a cikin ana a cikin cikin mamarsa mahaifiyarsa kuma ta haife shi babu bambanci kafmanin su wanda ya halicci Adamu babu uba babu uwa zai iya gaji yadda shine halicci wani da ɗayan wasu da ɗayan biyu ai bare gajiyar da shi ba to ka gaya musu wannan sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan inna masal isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun sai yace mishi ka kasance sai ya kasance na'am to gaskiya daga wurin ubangijinka ne abinda suke faɗi duk ka zubar da shi a gefe kada ka damu da maganganunsu gaskiya shi ne abinda gaskiya ita ce daga wurin ubangijinka falata kun minal mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakka da can ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin masu shakka ba amma ana gaya mishi ta shiji ne wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karfafa shi ne na falata kun minal mumtarin anan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alhaqqu min rabbika gaskiya a cikin lamarin Isa shine wanda ya zo maka daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala ka bar maganganun su wannan shine kalma ta ƙarshe idan sun bi sun bi idan sun yarda sun yarda idan ba su yarda ba kuma ka ce musu ku zo mu yi mubahala alatsi ne ko a zo a yi mubahala a zo a yi da ku mubahala wannan ita ce ayar mubahala wanda suran nan tana magana daga farkonta har izuwa aya ta 82 ko 83 duk akan wannan kissan a takaice wato an rawa sayyidina wannan al-imam at-tabari shi ma ya kawo shi ya kawo kissar sa muhammad ibn ishaq shi ma akwai kissar sa akwai kuma kissan a bukhari akwai kissa a muslim amma takaicaccen kissar takaicaccen kissar lokacin da wayannan wafud na Nijar Najran kauye ne tsakanin Makka da Yaman ƙauye ne kuma mazauna cikinta mafi yawa a cikinsu nasara ne akwai larabawa ma a cikinta amma larabawan kaɗan ne amma su ɗin ma sun zama nasara da uban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika musu sahabbai da su je su kira su zuwa addinin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma sun ji abin da manzon Allah yake faɗa akan Isa sai abun sun ce a'a wannan sai mun je mishi sai sun taru mutum sittin. a cikin sittin akwai mutum goma sha hudu wato manyansu mutum goma sha hudu daga cikin manyansu sun tashi sun zo madina manya-manya a cikin manya goma sha hudu din kuma akwai akwai mutum uku akwai al'aqib wanda ana kiran shi abdulmasih shi ne shugabansu gabaki daya akwai kuma daya wanda ana kiran shi as-sayyid akwai kuma abu haris abu haris shi balarabe ne shi ba nasare ba amma balarabe ne wa'annan su ne jagororinsu sun dawo madina da sun iso madina sun iso sai sun zo sun riski manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar la'asar sun zo sun same shi a masallaci sai sun zo sun shiga masallaci da sun zo sun shiga masallaci daman suna zuwa sun sa kaya irin masu kyau-kyau kaya da akwai kuros da akwai wannan ba abu ba irin wani ado da babu a cikin kayakin nan da sun saka sai sun zo sun shiga sun shiga masallaci da sun yi magana wa manzan Allah manzan Allah bai musu magana ba ya kyale su to da sun zo da alfahari ne sun zo suna nuna so kaza manzon Allah kuma dan ya nuna musu babu wanda ya kai a girmama shi in ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ba don kayakin da kuka saka talakawan da kuka suke tare da ku a can ne za su rudu da wannan ba dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bai musu magana ba sun je sun samu daya daga cikin sahabbai an ce sayyidina Usman ne ya zo yayi musu magana da su yayi musu magana an ce a'a ku je ku canza wannan kayakin nan ku saka wani tufafi daban daidai kaman sauran mutane sa'an nan ku zo manzon Allah zai muku magana sai sun yi wannan da sun je sun canja kayakin nan sun zo masallaci lokacin da sun shiga masallaci sai sun tashi za su yi irin sallan su ba irin sallan musulmai ba sahabbai za su hana su manzon Allah ya ce ku kyale su an saukar da su ma a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma sun idar da sallah irin tasu sun fiskanci baitul maqdis da sallah irin tasu kuma a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai hana su ba kun ga qimman akhlaq qimman da'awa alaihi salatu wassalam wannan sai ya ce musu a bar su su yi sallah da sun yi sallah sai sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu mun zo za mu yi magana ne akan sayyidina Isa mun ji maganganu da ke kai faɗa akan sayyidina Isa kuma mun zo mu mana muna da magana akai sai manzon Allah ya ce to sayyidina Isa kan hukunce shi ubangiji ne na farko na biyu kun ce ɗa ne na ubangiji na hudu kuma kun ce shi ɗayan uku ne na shi ɗayan uku ubangiji wato wannan ubangiji ya ukun nan ko a ubangiji ya arbab talata da eh sun ce su uku sun ce daman iyayen giji din guda uku ne ar-ruhu wal al-ibn wa ruhul qudus wani riwaya kuma suna ce ar-ruhu wal ibn wa sayyida maryam alaiha salam haka ya ce kuna faɗan haka to me hujjanku sai sun ce manzo Allah eh mun mun ce ubangiji to gashi yana rayar da mamaci yana warkar da wani duk wani rashin lafiya sa'an nan kuma yana yin ya sai ya kirkiro abu kuma ya busa mishi rai sai gun ya tashi ai shine aikin Allah wannan ubangiji wannan mu ne shine hujjanmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata riwaya yake ce musu yana ce musu to abinda na sani ubangijinmu baya mutuwa Allah namu wanda mu muke bautawa wanda mun san shi shine Allah babu wani abun bautawa baya mutuwa Isa ko mutuwa za ta riske shi haka ne ko ba haka ba sun ce eh haka ne ce musu to Isa alaihi salam ciki ne fa aka yi da shi an haife shi kuma an shayar da shi ya sha nono ya ci abinci to mu kuma ubangijinmu mun sani baya ci baya sha baya bukatan wani ya halici kansa ko baya bukatan wani ya taimaka mishi ko ya agaza mishi haka ne ko ba haka ba sun ce eh haka ne sa'annan sai an je kari na kashi na biyu sai sun ce mishi a isa ai dan Allah ne mai hujjanku sun ce mishi a isa ba yana ya yi magana fatun lokacin da yana cikin gunya yana cikin shimfiɗin jingiri jingiri ya yi magana sa'annan kuma ba shi da uba tun da dai ba shi da uba kuma ya yi magana ƙarami wannan sifofin nan kuma babu wani wanda ka isa ka gaya mana yana da wannan sifofin aisho to shi ɗan allah ne shi ne wancan ayan da ubangi yana sauka ya saukar inna masala isa raddin da aka yi musu na inna masala isa inda allahi ka masali adam to saura tambaya na uku tambaya na uku sai sun ce a kuna cewa shi ɗayan uku kamar ya ɗayan uku Allah shi kaɗai kuma a cinca to ƙur'anin ku da ya sauka Allah yana ce fa'alna amarna abinda yana zuwa da sigal jam'i mun yi za mu yi bai ce na yi zan yi ba wannan ya nuna cewa ba shi kaɗai ba akwai wanda suna tare da shi wanda suna tare da shi kan damar ruhul ƙudus ne da isa ɗansa ko kuma maryam da ɗanta su ne suna tare da shi su ukun nan ne sai banzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana ce musu a'a ba haka ba ne wannan abu ne mai sauƙi yana cikin yaren sub'ani ya sauƙa da yaren larabawa ne wannan kuma abu ne wanda larabawa za su sani ko ba iliminku ba ne bara ku san shi ba a takaice dai sun kasance ba su da hujja komi a cikin maganganun da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya musu da hujjansu ta ƙare sai sun yi taurin kai sai sun ce manzan Allah ya ce musu ku musulunta har yanzu a cikin kissan manzan Allah ya ce musu ku musulunta sai sun ce mishi a'a mu musulmai ne ai ya ce a'a ku ba musulmai ba ku musulunta sai sun ce manzan Allah ai mu musulmai ne tun kafin ka tun kafin kai ka musulunta mu musulmai ne ha kamar ya yanzu Allah ya ce musu a ku ƙarya kuke manzan Allah ya ce kazabtum ƙarya kuke ba musulmi bane ku kuma hujjata cewa ku kuna bautawa cross wannan rataya abin da ake rataya wanda ba mu samu sunan shi nan ba kuna bauta wa cross sa'an nan kuma kuna cin alade kuna shan giya wannan kuma ba sifofi ne na musulmai ba don haka ku musulunta ya fi muku alkhairi in ba ku musulunta ba kuma za ku biya jizya a cikin biyu za ku yi ɗaya ko kuma mu yi ibtihali wannan ayar nan fa manhaji mu yi ibtihali sai sun yarda sun ce za mu yi ibtihal za mu fita da mu da kai duk mu yi addu'a mu yi addu'a wanda yana wanda yana da gaskiya wanda bashi da gaskiya wato Allah ya la'ance shi Allah ya tsine mishi za mu yi wannan addu'an nan shi ne ubangiji ya saukar da wannan ayan faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al'ilmi duk wanda ya yi husuma ya yi jayayya da kai bayan abin da ya zo maka na daga cikin ilimi faƙul ta'alau ka gaya musu ku zo naɗu abna'ana wa abna'akun mu kira ‘ya'yanmu da ‘ya'yanku wa anfusana wa nisa'ana wa nisa'akum da matanmu da matanku wa anfusana wa anfusakum da kawunanmu da kanmu da kawunanku ku zo mu kira su sun manaftahil sa'annan mu fita mu kankan da kai mu yi addu'a na gaskiye fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin mu sanya la'anar Allah mu yi addu'a duk la'anar Allah ta shafi wanda yake da ƙarya ko kuma makaryata shafi makaryata mu yi haka da an yi haka sai an yi alkawari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun hadu da su sun yi alkawari za su hadu a bayan gari a bayan gari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki sayyidina Ali alaihi salam da sayyida Fatima alaihi salam da sayyidina Al-Hasan da Hussein alaihi salam radiyallahu anhum jami'an ya dauke su su ma yace su dauke ayan su sa'annan sai al-Aqib da shi as-sayyid jagorin su manyan nan sun zauna a gefe sun ce mishi bara mu fita ba mun yarda za mu yi da kai amma sai mun je mun yi meeting sai sun je sun yi mitin da sun yi mitin sai al'aqib nan yake musu kai bari in gaya muku gaskiya wannan mutanen nan da mu da wannan mutumin nan da mu da ku duk mun san annabi ne annabawa kuma bai taba faruwa ba sun yi mubahala da wani yayi nasara ba duk wanda an yi mubahala da shi zai mutu zurri'an shi ma za ta yanke za a shafe ta gabaki daya idan mun yi wannan to wannan ita ce makomarmu wannan shi ne abinda zai same mu mafi gaskiya mu je mu yarda duk abinda ya aje a kanmu mu bashi mu rabu da shi lafiya lafiya sa'annan sun yarda akan wannan sun zo sun samu manzan Allah sallallahu alaihi manzan Allah kuma ya riga ya fita daga da zuri'ansa to anan wasu wanda ba sa ganin falalan ahlul baiti ko kuma iya yaran zurri'an annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama za a ba su hujja cewa manzon Allah da ubangiji ya dauke yace ka fita da 'ya'yanka ya dauki al-Hasan da al-Husayn ko ba haka ba nisa'ana wa abna'ana wa abna'akum mu dauki yaran mu da yaran ku ya dauki sayyidina al-hasan wal husayn wa nisa'ana wa nisa'akum manzon Allah akwai as-sayyid akwai matan shiga matayen shiga baki daya amma ya dauki waye as-sayyida fatima alaiha salam domin ya tafi mace daraja ya tafi mace daraja domin mace yanzu nan idan ka bata mata rai ko da bata maka rai ko ma baku bata wa juna rai ba tana neman da a wajenka kana neman da a wurinta sai ta yi maka sharri akan cewa kai ne sanadiya baka bata da ba shi ita kuma za ta yi maka kai kuma kai mata sharri ka ce kyake ne bakararriya baki baki bani da ba sai ku rabu da ita da ko za ku rabu da shi bara a rabu da shi ba don haka macen ta fi da don haka sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki as-sayyida Fatima alaiha salam sayyidina Ali kuma mu bara mu yi fassara kamar na shi'a mu cewa anfusana wa anfusakum ana nufi da shi sayyidina Isa alaihi sayyidina Ali alaihi salam ba mu bara mu faɗi haka ba amma wa anfusana wa anfusakum domin sayyidina annabi da kansa daga zurri'ansa kuma sayyidina Ali alaihi salam kuma alhassan al-hussein duk da yaran yarshi amma gabaki daya kakansu da anza da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kakanninsu daya ne ba daga wani gida daban kuma auren sayyidina ali da sayyidina fatima alaihi salam wanda yana karanta sira yana karanta tarihi a can sama aka daura ba a nan kasa ba kun san sayyida fatima da yawa daga cikin sahabbai suna son su aure ta amma an ce ba taku bace an riga an ba sayyidina ali alaihi salam kuma wa ya bashi ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ya bashi wannan sayyida fatima don haka wannan zurriyan tana da daukaka tana da albarka dole za a bi su dole za a so su kuma dole za a yi koyi da su kada a ji tsoron wai mutane idan kace kana son alil baiti a ce maka kai shi'a a'a ka so su don sayyidina al-imam al-ghazali yake cewa جاء عن رسول الله في الأنباء من حبني يحب هؤلاء فهؤلاء مني بضعة ومدحهم يكون بعدي سنة وحبهم يكون للعباد فرض عيني فهكذا قال الرسول دون ميني kaga son su ya zama wajibi ne akan musulmi kada mutum ya ji tsoro domin yanzu an dagule lamarin gabaki daya duk mutum gar yana son zuri'an annabi sallallahu alaihi wasallama amma yana jin tsoro bare iya faɗa ba don kar a ce shi dan shi'a ne a'a shi'a wanda yanzu suna nan a duniyan nan su ma hanyar su daban ne shi'a masoyan sayidina ali masoyan sayidina alhassan da alhussein da asaida fatima da zurriya ba tare da sun kafirta sahabbai ba kuma suna son su gabaki daya wannan kuma su ma suna da darajar su kuma Allah ya sanya mu mu daga cikin su gabaki daya shi yasa sayidina al-imam shafi'i da yana son ahlul baiti an ce mishi wai shi rafidi ne sai ne yake cewa a wani baitinsa in kana hubbu muhammad in kana hubbu alin nabi ko me yake cewa in kana hubbu alin in falyashhad as-saqalani anni rafidu al-baitin nan baitin nan mala ababa kai kafi san wani yace idan na in kana rafdan hubbu ali muhammadin falyashhad as-saqalani anni rafidu Allah saka da alkhairi yace idan son alayen annabi shine za a ce ni rafidi ne yace to saqalaini wato aljinnu da al'insu su sheda ni rafidi ne inde don son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan sanya ni ni rafidi haka sayyidina Isa don haka ɗan uwa a so ahlin annabi sallallahu alaihi wasallam a can suratu al-ashura mai ubangiji yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى duk wannan risalan da nazo muku da shi addinin nan da nazo da shi ba na tambayan ko wani lada ko wani sakayya illa face ha almawaddata fil qurba anuna so da kauna wa zurri'ansa Allah ya sanya mu daga cikin su masha Allah na'am wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin mu yi ibtihali sa'annan mu sanya la'anan Allah zuwa ga makaryata waɗanda suka faɗi ƙarya suka ƙirƙiro cewa na isa alaihi salam ɗa ne na Allah ko kuma shi ma ubangiji ne ko kuma shi ma ɗayan uku ne wanda ake bauta musu abun gaskiya shi ne wanda Allah ya faɗa maka shi ne cewa manzon Allah isa alaihi salam shi bawa ne na Allah annabi ne na ubangiji annabi ne kuma manzo ne ma'aiki ne daga wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala sa'annan Allah ya yi mishi mu'jizozi daban-daban daban-daban don ya karfafa irin tafiyan nan nashi wanda yake yi na kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin abunda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi gabaki daya abunda muka yi kuskure a cikin shi kuma Allah ya gafarta mana amin sannan